المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح ثم الأخضر شافينا نعم شافينا في التندر إيه ina za mu tashi na'am wa man da hika fi salati mutumin da yayi dariya a cikin sallah badalat salatu sallata ta baci badalat sallat ta baci in dai dariya har muryarta ya bayyana a cikin sallah to wannan sallar ta baci sawa'un daidai ne kana sahiyan ya kasance yana mai mantuwa ne ya kyalkyale da dariya au amidan ko kuma da gangan ka gane yayi ko da rafkanuwa ne to alamar mutumin nan dama can ba kushuyi a tare da shi babu kushuyi a zuciyarsa da da kushuyi ko da mantuwa ba zai iya yin dariya a sallah kai da ka zai a gaban ubangijinka almusalli yunaji rabbahu manzo Allah ce mai sallah yana gana da ko gaban sarkin garin ku kaje ka tsaya kana dariyar da ba kai ba gindi balakana a gaban Ubangijinka, da ka halarto da girman zatin Allah a zuciyarka, da baka iya yin dariya a cikin sallah ba. Sai Mala ya ce, wala ya haku fi salati ba mai yin dariya a cikin sallarsa, illa gafilun sai rafkanan ne, wanda Allah ce, wala ta kun minar gafilina, dama Allah ya maka kashe ne, kar ka kuskura ka kasance daga cikin rafkanannu. Ka gane aiki. to ba mai dariya cikin sallata sai rafkanan ne mutala'ibu mai yawan wasa ka gane ai ba mula'ibu ba fa mai wasa mutala'ib mai yin wasan da ganga akwai wasa na yara shine alla'ibu ka gane ai yawa wanda yara ne suke wanda ba su da hankali ba mallaki hankalin kansu ba suna da kuruciya a tala'ubu kuma da gangan shi ba yaro ba ba mahaukaci ba yana balagagge ya sa abu amma ya fige da yin wasa irin na yara ƙanan shi ne bambancin ka gane kamar aljahalu da attajahu aljahalu bai sani ba jahilci attajahulu kuma ya sani ya yi kamar bai sani ba yawwa ganganci to ba mai yin wasa ba mai yin dariya a cikin sallah sai rafkanan ne mutala'ibun mai yin wargi wanda shi a rayuwarsa kawai wasa ya sa a gaba wal muminu amma kaga mumini na Allah wanda Allah ce qad aflaha al mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una muminai da Allah ya ce su ne masu kushuyi a cikin sallar su to idan mutum mumini ne idan qama li salati idan ya tsaya yin sallah a araba bi kalbi yana bujirarwa ga zuciyarsa an kulle masu wallahi ga barin duk abin da ya wanaci Allah subhanahu tsarkakakken sarki in dai mumini ne mutakashi'un wanda yake da kushu'i daga ya ce Allahu akbar to a zuciyarsa zai cire duk wani abin da ba Allah ba mukalasa wa tarakar duniya in mumini ne yana barin duniya wa ma fi ha da abin da yake cikinta a ta yi hadura bi kalbihi har sai ya halartar wa zuciyarsa jalalallah girman ubangiji subhanahu tsarkakakken sarki wa azamatahu da girman zatin Allah wa yarta'i da kalbuhu kuma zuciyarsa ya dinga laurawa wa tarhaba nafsuhu lansa ta dinga tsoro min haibatin lahi daga kwaljinin Allah, jalla jalalu girmansa ya girmama. Ina fata an gane, to fa hazihi salatul muttaqina wannan rike sallar masu tsoron Allah su ne masu kushuyi alkhashi'una sai mala ya ce wala shay alai amma ba komai gare shi mai sallah fitta ban su a cikin murmushi wala shay din nan ta bangaren muƙabala da badalar salatu da yake amma ba ba komai haka kawai ba akwai karhanci a cikin murmushi a sallah yin murmushin kansa ai rashin kushu'i ne ya kawo shi kai da kake gaban Allah bai kamata a ganka kana murmushin ba to amma an yi muƙabala da wancan kalma da aka ce wa man bai kafi salati badalat to an yi muƙaranan sa da murmushi sai a ce ba komai a kansa sallah ba ta ɓaci ba amma dai akwai burbushin zargi da tuhuma a cikin yin murmushin ma me ya kai idanka har ka gano abin da zai sa ka murmushi ko me ya kai zuciyarka har ta tuna abin da zai sa ta murmushi to alhamdulillah wa buka'ul khashi sai me baka da fitowa ya himma a shi bawun shafi na nawa shafi na arba'in daidai to ina za mu tashi daga sama ko ƙasa a tattira ta biyu daga sama wa min shuruɗin ma'amumi yana daga sharuɗin mamu kafin sallarsa ta inganta an yi niyyar ikitida a yayi niyyar koyi da imamihi da limaminsa in a zuciyarsa ya zo ya ƙudura niyyar sallah shi kaɗai ba tare da ya ƙudura niyyar yin koyi da liman ba to sallarsa ta ɓaci dole a ransa ya ƙudura cewa fa yana koyi ne da liman shi ya sa ba mu iziya ta maka wa anna salata tabi'atan li salatin imam ya sanar da ransa cewa sallar safa tana bi ne ga sallar liman wala yusradu fi haqqil imami amma ba a sharɗantawa cikin haƙƙin liman an ya nuyar imamata yayi niyyar limanci in yazo zai sallasa kamar yadda mutum yake sallasa shi kadai kai da ka zo koyi da shi ne aka sharɗanta maka dole ka yi niyyar koyi da shi ina fata an gane shi ya sa ma mutum zai fara sallata shi kaɗai baya tunanin wani zai bi shi sai kuma in wani ya zo sai ya zai ya bi shi kuma sallah ta inganta saboda babu sharaɗin niyyar limanci illa fi arba'i masaila sai dai cikin mas'aloli guda hudu ma'ana sai cikin wasu salloli guda hudu alakan sharɗanta wa liman dole sai ya kudura niyyar limanci na farko ne fi salatul juma'a cikin sallar juma'a domin mutum ɗaya baya yin juma'a sallar azhar ko la'asar ko magariba isha azhar mutum ne zai yin sallar sa to zai iya fara sallar sa shi kadai wani ya zo ya bi shi babu laifi amma juma'a da yake ba a yin ta mutum ɗaya dole sai cikin jama'a jama'ar ma wanda aka haddade sai sun kai mutum goma sha biyu zuwa sama saboda haka tun farko liman zai kudura niyyar limanci ne na biyu shine wa salatul jami'i da sallar hada sallah mutum ɗaya ai bai halatta ya hada azhar da asar ko magruba da isha da lilin ulwan sama ba ko in a gidanka za ka yi sallar magruba da isha ana ruwa ka yi magrubar ka farko mukutari isha dole ka jinkirta sai mukutarinta ya shiga tun da kai kaɗai za ka yi amma a masallaci ne an rangwanta muku saboda fadlul jama'a idan aka yi magariba aka fita aka watse wani ruwan bai ɗauke ba ba zai iya dawowa sallar isha ba to sai aka rangwanta muku aka muku rukusa kwa haɗa magariba da isha a daren ruwan sama to a wannan sallar tun da mutum ɗaya baya yi shi ma sharaɗi ne sai a masallaci da jama'a to liman dole ya yi sallar wato ya yi niyyar limanci duka biyun tunda kowace hana su zai wa salatul khawfi da sallar tsoro sallar wajen yaƙi kenan ita ma ai wannan sifar mutum ɗaya baya yin ta ka gane ai yawwa shi ma sai an haɗu da jama'a ake yin ta to saboda haka dole ne liman ya kudura niyyar limanci wa salatul istiklafi da sallar maiwa sallar halifantar da mamu liman ne yana sallar alwalarsa ta warware kuma ba a tsayewa farko ba an kudura raka a ɗaya a ta biyu ko a ta uku ko ta ƙarshe to kaga wannan ma dama cikin salatul jama'a kuke to kai yanzu da aka jawo da ba a shakata maka niyyar koyi da liman ba to yanzu za ka canja niyya daga matsayinka na mamu zuwa matsayinka na liman lokacin da ka shigo din nan ka tsaya za ka kudura niyyar limanci ba niyyar koyi da liman da ka kudura a farkon sallah ba waɗannan su ne salloli guda hudu wanda kai la'akari da su dukkan su dama mutum ɗaya baya yin su sai cikin jama'a a'a kawai a ranka niyya ai a zuciya take wa muhalluha alqalbu sai dai dan mutum ya furta kuma babu laifi wa zada ba'dhum shashin malamai magabata ya ƙara sallah ta biyar can ya ce maka illa fi arba'in masaila ba kuma mun kawo su wannan shine ittifaqan la khilafa fihi babu sabani a ciki to amma ba'dhum shashin malamai magabata waza da ya ƙara fadlar jama'ati yawan jama'a idan jama'ar da za ku yi sallah da su suna da yawa irin mutum hamsin ko saba'in ko ɗari za ku yi sallar azhar ko la'asar wanda ba salatul jam'i ba ba salatul khawfi ba ba sallar juma'a ba shi ma a nan ya ce sharaɗi ne liman sai ya yi niyyar limanci amma fa alal khilafi abu sa saɓanin maluma fi zalika cikin wannan na biyar ɗin wancan hunin ittifaƙi ne amma wannan na hudun akwai saɓani alhamdulillah wani sahabu ta ƙadimin sultan sai mai izziya shafi na nawa shafi na 148 ina za mu tashi wa ammal baƙaru amma kaga zakar shanu ko sanuwa ko saniya fafi kulli salasina minha cikin dukkan shanu talatin tabi'un ana ba da tabi'i ne guda ɗaya wato talatin shine lissafin zakka na shanu ba kamar raƙuma da zakkarsa take waje ba daga biyar amma ana bayarwa ne daga cikin awakai har sai sun kai ashirin da biyar ake fara ba da bintu makabi to su shanu sai sun kai talatin zakka take waje ba a cikinsu idan suka kai talatin suka shekara tabi'un ana ba da tabi'i shi da ɗan maraƙi jaza'un namiji au jaza'atun ko jaza'a ta mata wa huwa in baka san tabi'i ko jaza'i ba ma au fasanataini wanda ya cika shekara biyu cip cip yawa namiji a jaza'un au jaza'atun an baka zaɓi eh duk wanda ka bayar a nan ba kamar zankar shanu bintu makazin sai ka lasa ta kama da ibnu labuni na laƙuma kai ba kamar wancan ba sai ka lasa bintu makazin sannan za ka ba da ibnu labuni wannan duk wanda ka bayar daidai ne jaza'un au jaza'atu shi mace ko namiji yawwa inda jaza'i da tabi ya gabatar shi ne ta maka wahuwa dan mene na koma ga tabi'un da jaza'un ma aufasa da kai ne wanda ya cika shekara biyu wa fi arba'ina tun daga nan zai dinga bada talatin a nan da ya ce maka ila tis'in wa salasina ba irin yadda yake gaya maka a jikin raƙuma ko to za ka ƙaddara har su kai talatin da tara duk shekara in ta zagayo talatin da ɗaya ne da biyu da uku da hudu da biyar har zuwa da tara tabi'in din nan jaza'i ko jaza'a mai shekara biyu zai bayar in shekara ta zagayo sun kai arba'in kaga goma ya karu akan talatin to sai ya kara shekara daya akan wancan mai shekara biyu guda ɗayan da zai bayar sai ya bada musinnatu musinna la tu kazu amma ita ba a karba illa unsa sai mace ba musimmin bane musinna a ta fi shi da shekara ɗaya wahiyar muwafiyatu salasar sinina ita ce wacce ta cika shekara uku kaga an ƙara shekara ɗaya shanu goma sun ƙaru akan talatin sai aka ƙara shekara ɗaya akan shekarar da ake kalba na sai mace kuma ita ita musinnatun ɗin na tu'kazu ba a karɓa illa unsa sai mace wahiyar muwafiyatu salasar sinina ita ce wacce ta cika shekara uku kuma fi sittina sannan tun daga arba'in ɗin nan arba'in da biyar suka zama shekara ta zagayo sun zama hamsin hamsin da biyar hamsin da tara duka musun nan mai shekara uku nan za a bayar sha tara nan da suka karu duk auka su ne sannan in shekara ta zagayo sun zama sittin ashirin ya karu akan arba'in to tabi'a ne sai a bada tabi'ai guda biyu kaga an kuma duk talatin a bada daga inda aka faru talatin ba an bada tabi'i ta zai au da za'atun ba to in sun linku sun kai linkin talatin biyu sun kai sittin to sai a koma a bada tabi'ai guda biyu duk talatin a bada tabi'i ko yawa ɗan malaki mai shekara biyu kuma mace ko namiji duk ɗaya ne sun mafi kulli salatin daga nan kuma dukkan talatin tabi'un ya bada tabi'i mai shekara biyu wa fi kulli arba'in cikin dukkan arba'in musinnatun zai bada musinna mai shekara ɗaya ka gane ya yi in sun kai saba'in idan musinna ce nawa zai bayar ɗaya tun da ba samu arba'in biyu ba amma idan tabi'i ne fa biyu zai bayar tun da a cikin saba'in akwai sittin biyu ka gane a yi eh mutum na ɗaya ko tabi'i biyu in sun kai tamanin to a nan shi ma da zaɓi ko ya ba da tabi'i biyu ko mutum na biyu amma mutum nan za a karba a tamanin ai ba a samu talatin uku ba amma a samu arba'in biyu to mutum na biyu zai bayan ina fata an gane haka zai dinga yi ko ila ishiri na mi'a har su kai ɗari da ashirin to a nan za a yi balan za a samu talatin hudu a samu arba'in uku arba'in uku ɗari da ashirin talatin hudu ɗari da ashirin to tun da an zo wannan matakin da aka samu wannan daidaito fayukayyuru sa'i ana ba wa jakada na hukuma zaɓi kwamishinan zakka ko wakilin hukuma da yake zuwa wakilin zakka akwai sharaɗin nan na farko in kana in har ya kasance akwai hukumar zakka da take aiko sa'i in babu kuma to kai mai dabbobi kai aka ba zaɓi kai jauro mai dabbobin an baka zaɓi fi akali salati musinnatin cikin karɓar musinna guda uku in sa'in ne yawwa idan shi ne dabbobi ne ba sa'i cikin bayar da musinna uku arba'in arba'in sau uku kenan au arba'ati atbi'atin kowai ba da tabi'ai guda hudu talatin talatin sau hudu kenan an ba shi zaɓi alhamdulillah mun gama shanu usai wa amal ganin ba za mu yi tumakai da awakai insha Allah risala barka da fito da wajen jataman sun koma sun jiya shafi na nawar irsala 467 samun rudani gajeren bugu ina za mu tashi waman ƙala lizaujati an ti ɗalikun duk mutumin da ya ce wa matarsa ke sakakkiya ce ka gane aiki mai ziya ce au anti mutsallikatun ko kuma ke a bar saki ce ta gane ai to fahiya wahidatun wannan saki ɗaya ne kamar dai da hausa ka ce na saki kaga ba ka ce saki ɗaya ko biyu ko uku ba a yi so kamar adadi ba kawai sakin ka faɗa to shari'a za ta ɗauki tsalkatun wahida shine saki ɗaya hatta ya nuya aksara min zalim har sai in yayi nufin mafi yawa daga saki daya tun a zuciyarsa niyyarsa yana nufin saki biyu ne ya ce mata na sake ki to a wajen Allah saki biyu ne domin innamal a'malu bin niyyat Allah yana duba zuciyar bawa ne da abin da ya kudurta a ciki amma idan kawai shi mutulakin saki ya faɗa babu niyyar adadi misali ko a zuciyarsa shi ɗaya yake nufi to wannan sakin saki ɗaya ne in yace na sake ki wal kullu kaga shi zobe dalqatun saki ne lara da aka biya da babu komai a cikin ta ba wai an ce maka hadatan ki hazo dan gaira hu ba ko da shi na farkon sakin ka in ka mata zobe kul'i ta biya ka kudin fansa ta fanci kanta da ka mata kul'i da shi to ba ka da ikon cewa na mai da ke inda ba damar ka ka sake ba sai da ta biya ka fansa sannan ta saki to ba ka da ikon cewa ka mai da ita sai dai ka iya kawo sabon sa zaki in ta yadda a sake ɗaura muku abu amma ka ce na mai da ita a ba ka da wannan fawar wa in lam yusanni talaqan ko da bi ambaci saki ba idza adatu shay'a inda ta bashi wani abu kaga ya kawo shi da na kira shari'a bata kayyade kankantar abun ko yawan sa eh ba sharadi ne wai sai ya kai rubu dinarin ba ko sai ya kai kimar sadaki in dai wannan abun aka yarjejeniya ki bani kaza shikenan mun rabu kuma ta kawo shai'ar din ta bashi fa khala'aha ya mata zode bihi da wannan abun min nafsi kuma dan kansa shi ya nema ba ita take gatsiyarka ba amma in kyauta ka mata kada ko nace ba ta so ta jefa ma dauka yanka ka za aljihu in kana da wata kanwa ko ya yar uwa ta zumunci ka je ka bata ka samu lada kuma auren ka yana nan amma in kai ka nema da kanka kuma ta baka da niyyar hakan shikenan aure ya mutu wa man qala li zawjati wanda yace wa matarsa anti dalikun ke sakakkiya ce albatta a yanke na yanke igiyoyin saki wato igiyoyin auren naki to fa hiya salatun wannan saki uku ne ko da ke aka ce a masa yankan batta ai ka san ba yanka ɗaya ake barwa yawa gunduwa gunduwa ake saboda haka albata nan a larabci ne ana aka samu abtar albatar din yankewa an ti ɗalibin albatata to fahiyar salasun wannan saki uku ne da kalabiya ya yi kwana aure da ita aulen mai rukun ko da ya yi kwana aure da ita ba inda ya saki wannan kalma ta batta to saki uku ne sai bayan wani miji wayin ƙala bariyatu amma idan ya ce wofi a bariya banza au khaliyatun ko wofi ke wofi ce ko ke banza ce au haramun ko ke haram ce yace ya haramta ta gare shi au habluki ala gari miki ko ce igiyar ki tana wuyanki igiyar auren naki ya kaddara ta kamar akuya sai da ya siyo a kasuwa yana ja da ta ɓata mara sai ya saki igiyar ya watsa ka tafi inda ta ga dama shi ba ya so kenan to in ya ce habluki ala garibiki fa hiya salatun wannan saki uku ne kalman nan kalmomin guda hudu ko wacce tana nuni ga saki uku amma fillati da kala biha cikin matar da ya kwana aure ya san ɗanɗananta ya san daɗinta tunda ya taɓa ya ji kuma take haram ce to yana nufin bai sami inda yake so ba ko ya ce ke banza ce ake ke banza ce ma ni masali ba na aure ki ko ke wofi ce ko ke haramun ce to wannan saki uku ne amma fa a cikin matar da ya yi kwanan aure da ita ka gane ai wani nawa ana tambayar saniya tilatin lamar da kulbiya cikin wanda bai kwanan aure da ita ba ta ce to wannan kalma da kafa na shari'a saki ne amma da nufin saki nawa kafa da wannan kalmar an yace saki ɗaya da to saki ɗaya ne tunda bai dan ala ya ji ba bai yi kwanan aure ba amma dai ala ayya halin da ta saku sai dai in ya take ta saki uku ne yawwa babu zabi in bai sake ta ba to za ta bi shi niyya abin da yake nufi na adadin saki shi za a karba wal mudallaqatu qabla al bina matar da aka sake ta kafin kwanan aure laha nisfu sadaki za a bata rabin sadaki ko nawa aka ayyana a matsayin sadaki aka ɗaura aure kuma aka sake ta kafin a take ta to ta ci rabin sadaki illa an ta afuwa anu daidai in ta yi afuwa ga wannan rabin sadakin hiya ita da kanta ta ce na yafe ko tun da baya so na ya sake da nima ba na son kuɗinsa in yau in kanin sayi ban gazan can jiya ma mun yi wannan bayani in ta kasance ba zawara ce ubanta ko alwalinta bayi da ikon yafe mata nisfo sadakin nan ta gane ai in ta ce ta yafe kuma bayi da ikon da zai tilasta ce dole sai an kawo wa in kana bikiran amma idan ta kasance budurwa ce to fa zalika wannan hukuncin rabin sadaki ila abiha yana wajen ubanta da ba ba ita ta kawo mijin ba wataƙila uban ne ya kawo mata shi to ita ba ta da magana abinda uban ta ya hukunta na nisfu sadaki shi ne za a karba saboda Allah ya ce wa in dallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faratu lahunna faridatan kun riga kun ba su sadaki to faritu ma faratu za a ba su lamu abin da kuka farlanta illa an yi afuna sai dai sun yi afuwa ba zawala kenan zawalawa aure afuwa labi biya ne ugulatun nikahi ko kuma wanda alwalin da ɗaura aure ke hannunsa ya yi afuwa ‘yan mata budurwai kenan. Wa kazalika sayidu haka na Ubangijin bayi, shi a cikin baiwarsa da ya aurar aka sako ta kafin a take ta, shi yake da iko cikin nufin sadaki. In yace ya bari ba ta da magana ko ba zawala ce, in yace bai bari ba ko wace ce dole a kawo a bashi nufin sadaki. wa man ɗallaka wanda ya saki mace to fayin bagilau yana kamata gare shi an yi mutiya ya je da ita daɗi saboda faɗin Allah da yace wa matti uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadru ana so kai karamci amma fa wala yujbaru ba a tilastawa ce dole sai ka ba ta jin daɗi amma ka duba matsayinka a ƙarshen aya Allah ce haƙƙan alal kun samu kokon mata'an bil ma'arufi haƙƙan alal muhusinina ba mutaki na bane haƙƙi kwan kaza da ta haƙƙi wajibi shi Allah ya ce wajibi ne akan muhusinina masu kyautata mutanen kirki to sai ka lissa ba kasa kana cikin muhusinina ko kana cikin mutanen banza yawa su fuka hau ne sun ce wala wala yujibu a babi ne na ihsani to amma kai kana cikin muhsinai ko kana cikin masu nuna nawa to gara ka ba kar kar ka rudu da maganar ko kawo da suka ce wala yujibu kai sai an tilasta maka sannan za ka ihsani aiki mai kyau Allah ya ce haƙƙi wajibi ne akan masu kyautatawa sai an ce maka dole sai ka bar sannan ka ba wani sakin ba ba kowane sakin ne ake san da ɓace ne akwai sakin da za ka yi don ka tausaya mata ba yi saki ai iri-iri ne kamawa take yi ka sai dai akasarinsa ne ake yi a kan ɓacin amma akwai sakin da ake yi don tausayi ka gane ai ba ka da lafiya ba ka san sanda za ka warke ba ita kuma tana da bukata kuma tana son ka ta kasa yi ma magana ta ce ka sake ta kai ba ka tausaya mata ai ana yi sai ka sake ta don ka tausaya mata ta je ta auri wanda zai rike ta ya biya mata bukata to ka ganci da bakin ka ta yi ba ta yi haƙurin zama da kai kai kuma ka ga ciwon ba na karewa ba ne ba san lokacin karewa ba ita kuma tana cutuwa ai ka sake ta kai ba an da kana da tausayi to akwai saki na tausayi akwai saki kuma wanda mujibiri yake tilasta wa mutum kamar ɗoka ta ce to kaza mu ɗaya ko ni ko ita idan ka zaɓi uwarka ka sake ta ba rai ne tsakaninka da ita za ka sake ta yawa saki a iri iri ne to saboda haka koma wani iri ne koma koma da ɓacin rai ne sai Allah ta wala san sa wani fadala bainakum duk abin da aka tuka aka dama aka sha da daɗi ba daɗi kar ku manta fifikon da yake tsakani falala iyayenta ba iyayenka ne ko ba dai ita ba don su da suka ɗauka suka baka ka kyautata wallace ne mai da kulbiya amma matar da bai kwanan aure da ita ba ya sake ta wa kalfara da ya riga ya ba da sadakinta to fala mutu asalaha babu jerewa daɗi gare ta dama an ce fala nisfu sadaqi ran sadaqin da ta ci shine mutu a gare ta amma fa wa qad farada la in bai biya ba fa an yi nikahu tabwid ba ya ta maka jaizun ba amma ba za a tare a takin watar ba sai an farlanta mata sadaki eh to ba a mace sadakin ba yawwa kuma kakar ba ta zo ba sai ya sake ta to wannan kan zai ba ta mutu'a zai ba ta jin daɗi inda shi muhusini ne To amma amma in ya riga ya farlanta to dama tana da nisu sadaki to babu mutum kuma ya ƙara wani abu na jin daɗi sai dai in su suka ɗauko sadakin lamu alwalin da ya kawo to ga lamun sadakin ma ga sadakin gaba ɗaya mu ba ma bukata to ita ka mata ihsani tsakaninka da ita tunda wata karɓi nisu sadakin ba to alhamdulillah walal muqtali'a wala lil muqtali'ati haka nan babu jiyarwa daɗi ga matar da aka mata kuli aka mata zobe ha abin halitta fa ka karɓa shi ne sanin da mutuwar auren dama kai ɗin ga yadda kake sai da ka ɗora mata ta biya ka sannan ta zaku to kuma me za a ɗora maka ka zo ka bata na hisani da kai ruhutuni ne ai ba za ka karɓa ba a hannunta ba to alhamdulillah a kotu ba eh yi makuli a gida ne tsakanin hakamani fa ba su hakaman minahalihi wa hakaman minahaliya amma a ƙarshe dai gaba ne suna dunkulewa a mana abu ɗaya duk dai abu ne aka yanke aka ɗauka aka bayar shi da dalilin mutuwar auren amma karka yadda ka yi kai da ita yawwa a nemi shaidu ko da ba a kotun ba ne alhamdulillah sai me sai hashiyatul adawi shafi na nawa 328 ina za mu tashi ƙauluhu dai ai babu dalilin ka ta ƙaulihi wa ƙauluhu faɗin mai risala da ya ce wa man alaihi salawatun kasiratun mutumin da salloli masu yawa suke kansa na ramako wa sayati hadda da sannu iyakance salawatun kasira ɗin za su zo sawa'un daidai ne in an ce salawatun yasira me ake nufi in an ce salawatun kasira me ake nufi to ka jira da sannu iyakan cewa zai zo zai gaya maka wale siru arba'u salawatin ba adina ko abin da ya sama shine salawatun kasira sawa'un daidai ne nasiha ya manta sallolin nan ne masu yawa au na ma'ana ko bacci yayi gabaninta ta ya makala auta amma da tarka ko ya ganganta bari ne da kowace irin siga sallolin nan suka taru a kansa mantuwa ne ko makara ne ko kuma a'a da gangan ya bar su to sallaha ya sallace ta ai qabaha ya lama sallolin nan masu yawa fi kulli waqti a cikin kowane lokaci min lailin auna harin lokacin na dare ne ko na yini ne wa ina dulu shamsi kai har lokacin da ba a san ayi nafila ma lokacin hudowar rana da aka haramta nafila ya tashi ya rama sallan nan ta farilla wajibi ne wa inda gurubiya da lokacin faduwar rana shi ma da aka haramta yin nafila zai tashi ya sallaci wannan ramakon a ciki wannan tikirarun maimai ne dan ya faɗe su a baya ka gane ai maimaici ne ma a ƙaunihi tare da fadin da ce wa man zakara salatar ka gane ya ila har zuwa ƙarshe illa an yi ƙala sai dai in ana so a ce ba maimaici ba ne sai dai in an ce ta kallama ko awwalan sai dai a ce da farko malam ya yi zance ne da ya ce wa man zakara salatar kaga ɗaya ya faɗa nan kuma ya ce wa man alaihi salawatu to sai dai in a ce da farko ya yi magana ne alas salawatin yasira a bisa salloli kaɗan su ne sallah hudu zuwa ƙasa wata kallama hahuna a nan kuma yana magana ne alal kasira a bisa salloli masu yawa to nan babu maganar maimaici amma wajen hukunci na wajibci ramu kokan ai duk ɗaya ne da sallah ɗaya da sallah hudu da sallah goma da sallah ɗari wajibi ne mutum ya rama su ai sawa'un nasiha amna ma anha auta amma da tarka duka ɗaya ne ai in wannan ne to maimaici ne in ta bangaren wajibci ramako ne amma ta bangaren adadin sallolin da ya manta ko ya bari ina fata an gane to akwai bambancin alal salawatul yasira da kuma as salawatul kasira wa karrara qawlahu ya maimaita fadin sa da wa inda dulu'i shamsi ramakon nan har lokacin hudowa la na ilak zuwa ƙarshe da ya ce wa'inda gurubi ha ya maimaita wannan isharatun domin nuni da abi hanifa ga mazhabar abu hanifa alƙa'il wanda yake cewa bi annahu la yusalli mai sallar ramako ba zai yi ramako ba inda ɗulun shamsi daidai hudowar rana illa su ba yau ne sai dai asubar yininsa asubar ka ta yau a mazhabar abu hanifa ka makara ka yi alwala rana za ta hudo to ka sallace ta a lokacin amma in ta jiya ce ko kwanakin da suka shuɗe ka yi ta yau sai ka tuna wata asuba da baka yi ba ko wata sallar farilla daban ga shi yanzu kuma rana tana ƙoƙarin hudowa ce haramun ne kalama a wannan lokacin don ka mutu lokacin kuma ba sanya za ku yi ba kai da mai sallar in ka je lahira ka gane abinda sauran masabobi suka duba kenan baka san yaushe za ka mutu ba saboda haka kalama ta duk lokacin da ka samu iko shi yasa nan mala yace baka wa inda tulu'i shamsi saboda Abu Hanifa yace ba alama ko a lokacin hudowar rana illa subha yawmi wa inda al-gurubi yace Abu Hanifa yace ba alama kon sallah a lokacin faduwar rana illa asar yawmi sai la'asar din yinin sa baka yi la'asar ba ga rana ta yi za ta fadi eh to wannan zaka sallace ta ko kana yin rana za ta fadi amma in wata sallace ba ta ba la'asar din wannan yinin ba to ba za ka sallace ta ba sai ka jira in rana ta faɗi a mazhabar Abu Hanifa saboda kar kai kama da mushrikai masu bautar rana lokacin huduwa da lokacin faduwa wanda manzo Allah ya ce wa hina idhin yasjudu lahal kuffar a wannan lokaci ne kafirai masu bautar rana suke mata sujjada wa daliluna dalilin mu mu malikawa da muka ce ana ramakon sallah har lokacin huduwa rana har lokacin faduwarta alhadithul mutaqaddim hadisin nan da ya gabata a baya da maza Allah ya ce idan mutum ya tuna sallah to ya rama ta mata ma zakara duk lokacin da ya tuna kaga bai kayyade ba mata ma zakara duk lokacin da ya tuna ta kawai kaga har lokacin hudowar rana ya shiga da lokacin faduwarta wa qawlu fadin mai risala da yace wa kaifa ma ta yasara lahu kai ba lokacin hudowar rana ko lokacin faduwarta ba duk yanda ramakon ya sauka ga gare shi inda ya samu dama a kowane lokaci kawai ya ramata shi kuma isharatun wannan nuni ne ila dabil mashaqqa zuwa ga tunkuɗe wahala fi qaba'iha a cikin ramakonta ka gane ai iya zama baka da lafiya ta yanzu ma da kyar kake yi ga salloli kuma masu yawa wanda ramakon su qabla al-hadrati bai zama dole ba to ka jira sai san da ka samu dama damar ka ji zaka iya sannan kalamu shi yasa ce wa kaifa ma ta yassara lahu yana nuni zuwa ga tunkuɗe mashakka cikin ramakonta wa zalika kuma wannan ramakon sallolin gairu mahadudin ba abin iyakancewa ba ne ba a ce dole karkara masalla da ta wuce kaza ba mafi yawa kenan wa inna ma ya ƙabi yana ramako ne bi ƙadarin ma ya saɗi'u gwargwadon abin da yake da iko ma a shugulihi tare da shagaltuwarsa na ramakon sallar min gari tafridin amma ba tare da sakaci ba lilka ba ga ramakon to ga maganar mai misala ta shigo yace min gari tafridin shi ya ce wa man sallah kullu min kamsata ayyamin falasa bi mufridin duk wanda kullun yayi kokari ya rama sallar ramako ta kwana biyar wannan bai zama mai sakaci ba bai aikata haramun ba in ya mutu da gama biya ba Allah zai masa afuwa ka gane ai to anan ma malam yace zai sallaci gwargwado abin da ya sami iko ba tare da yin sakaci ba ne ba a gala makon wala tarikun shuguli ba tare da ya bar shugulgulansa ba lizalik a dalilin lamakon sallar ana bin ka sallar kwana ashirin ko talatin to ba zai ka kulle kanka ka ƙi zuwa kasuwa ka ƙi zuwa gona ka ce sai ka rama ba a in lokacin fita kasuwa ya yi ko zuwa gona ka tafi ka je ka yi nomanka in ka taso in ka zo ka samu faraga shi da kishiyar shugulihi to sai ka fara ramako abin da ya sauwaka shi da kaifa mata ya tsara lau ina fata an gane kar ka zama mai sakaci in ka dawo babu shugulgulan kana cikin faraga ka shantake ka ki tashi ramakon sallolin nan kar ka zama kuma ka bar uzurinka na rayuwa na neman abinci lizalika a dalilin ramakon sallah sun maƙaba'uha ko ثم أشارت الحمد لله إلى القسم الثاني بقوله وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة أنه زي مكا أبدا أكا عددنا عدد كدن صلى دم يوم صلى سيدي أذكر شافينا نوع نعم askari shafi na ɗari uku da ɗaya dai ko? shafi na ɗari uku da ɗaya shafi na ɗari uku da ɗaya yawa wa ya zama sali'u mai sana'ar hannu yana biyan ma gaba alaihi abin da ya koyu a gare shi ka gane ai an kawo masa ɗinki na shadda ko atamfa ko wani yadi sai ya ce yadin ya ɓata to ya biya ka yadinka ko da ɓatan ya yi da gaske tun farko da ma an ce maka ma gaba abin da ya ɓoye ko yau shari'a tana tuhumar salama in dai abin zai iya ɓoyuwa ko ka kawo masa tisin gwal kace ya kera ma ɗan kunna ko zobe ko azurfa sai ta yi taɓata ya nema ya rasa to ya biya ka kayan ka wa in amina bi gairi ajrin ko da yayi aikin ne ba tare da lada ba eh kawo kawo annin kama kyauta ko kawo umar zubi kyauta ko kawo lina ma yadi ba sai ka biya kuɗi ba a sai yadin yake zo shari'a ta kaddara cewa ɓoyewa yi saboda haka zai biya ko ka kawo ƙarfe a kera maka gatari ko fartanya ko magirbi sai yake ƙarfen ya ɓata to shari'a ta ce ya biya ka la ma amina da hadrat rabbihi amma banda abin da ya aikata a gaban halartowar mai abin ka kawo yadin a gabanka ya sa almakashi ya yanka a gabanka ya fara ɗinkawa ka tafi ya tashi sallah ka dawo ya dawo ya ce ai ya zo bai karar ba an sace to wannan ba zai biya a gabanka ya yi samun almakashi wa ya sai yaji a yanki bai san da wa aka gwada ba eh ana kaddara gaskiyarsa a nan in dai ya fara aikata shi ko bai gama ba a gaban mai shi ya fara aikin sai kuma daga baya aka nema aka lasa to za a gaskata shi ba zai biya ba au saddaqahu ko kuma shi rabbi din saddaqahu ya gaskanta shi baya tuhumar sa sai nan sa ne ikala da shekaru yana matsinkin ma wata kila wata lan ba kuɗi ma in ya zo kuma ya bashi sai sanda ya samu ya bashi sun saba yi baya tunanin zai ha'ince shi ko zai ta amana to shi kenan dama haƙƙinka ne ake bi inda kai kayyade da gaskiyarsa dama an ce zannu bil mu'minina khairan ba sai ka masa kyakkyawan zato ba zai ha'ince ka ba shikenan shari'a dama ba dole sai ka ya biya ka ban ka je baka yadda ba ne zai biya ka amma tunda ka ka tashi magana ta kare auka mana bi bayyinatun ko shaida ingantacciya ta tabbata bihi da wannan magana da ya faɗa na an sace ko an yi gobara ya ƙone ka gane balayi ne suka balle shaguna har da shagon telolin aka ɗebi kayan mutane wani ƙila kima har da ‘yan kuɗaɗensa ko har da kan kekensa don an ɗauke aka zo ana dajanta wallahi shago ne ɓaraje da na suka to kaga wani akwai shaida ta nuna lalle cewa an yi sata to in yace naka yana cikin wanda aka sace to ba zai biya ba ko kuma gobara aka yi gobara ai ba ta kuya cikin dare shagon ya ƙone aka zo gashi gashi aka ce ai kayan ta yana cikin wanda suka ƙone to wannan akwai shaida bayyana tsayayya ba zai biya ka ba wala ujrata law amma ba za a biya shi ladan aiki ba an ya karba da bazu ma ya dawo da shi yi an ce wala ujrata gaba daya ko yayi zubi yayi dinki ko ya ba mai kwado da linzami ya zuba aska tara eh to ba za a biya shi ladan wala aiki ba ya je ya kare da mai zubi ah to dai zaka biya aiki bai ci ladan wannan aikin ba tunda kai ma kai asara yayi kowa ya ji da asarar da ta same shi wa aujaba ibn al-mawazi babban malamin na ibn al-mawazi ya wajibta biyan kudura ai ba shi ya sakaci aka sace ba ba shi ya tada wutar aka yi gobara ba aiki kuka yi kuma an yanke kuma yayi inda yayi amma fa inda yi bai yadin ne ya kone to kudin ka na dinki zai dama ne to za a magana ibn wazo za a cire kudin yanka da kudin zubi da ai kai aiki amma tun da baka yi zubi ba baka dinka ba ba za a ja kudin dinki ba a to ai an san kudin zikra nawa ne to kuma kayi yanka inda za a kaddara nawa kudin sa ai an sani to a cire amma sauran raguwar kudin dinkin da bai yi bai dawo maka da shi in kuma har ya dinka complete to za ka gashi kudin sa cikakke kuma ka je Allah ya baka wani yadin ka sake kawo masa wa idan da al'ida'a idan mai sana'a idda din da mirin na koma ga asani karka manta walmanu sani ya ce to lamirin zai koma gare shi mai sana'ar hannu tela ko mai kila ko mai saƙa ko mai rini idan ya yi da'awar al'ida'a shi ne kawo wake ya ba da yajinsa da ya zo sai ya tarar gashi nan an ɗinka an yi jiri mai kyau masha Allah ya ce kai ni fa ajiya na baka wasalihu shi kuma mai sana'a ya yi da wani al'istisna'a san'antawa aikatawa ka bani kace a ɗinka ma awil amala ko aiki idan ba sana'a ba ne kamar ƙira ni fa aiki ka kawo min wancan hukuncin daban ne mai kawo aiki na ɗinki ko rini ko saƙa ko ƙira ya yi da'awar shi fa ajiya ya kawo cewa na yi ka ajiye sai na samo kuɗi zan zo yi magana wasaniu shi kuma mai sana'a ya ce al'istisna a a cewa kai fa a ɗinka har muka yi ciniki da kai kuɗin aiki na kaza ne ai ka an samu sabani kai ka ce ajiya ka bashi shi ya ce ɗinki ka kawo awil amala bigari ujirin bigari ajirin ko kuma dukkan ku kun yarda aikin ne za a yi ɗinkin ya kawo amma shi mai yadi ya yi da'awar ya kawo ne za a ɗinka masa ba tare da lada ba e cewa kai za ka ɗinka min kyauta wasanu shi kuma mai sana ya yi da'awar al'ujirata lada a kai da muka ciniki kace za ka biya ni kaza a zamanin yanzu nan yaushe zan ɗinka maka kaya kyauta ba ganin an samu saɓani ausi fatan ko shi da ya kawo ɗinki ko ƙira ko lini ya yi da aure wata sifa ni da zubi na ce a mun aikin sama ko aikin ƙasa ko aikin hannu wasanu mai sana'a ya ce gaira a cewa kai ai babu zubi ko cewa kai ɗan birni ya kasa muka yi ciniki da kai ba gafiya ko aska tara ba to duka wannan saɓanin guda hudu falƙauyu ƙaunin sani magana za a karɓi maganar mai sana'a ne ba wanda ya kasa sana'a ba ma'ayyami ne amma tare da rantsuwarsa ka rantse da Allah ɗinki ya kawo ba ajiya ba ka rantse da Allah da kuɗi kuka yi zai ɗinka ma ba kyauta ba ka rantse da Allah ba zubi aka yi shi ya yi da'awar da zubi idan tela ya rantse ko mai sana'a ya rantse to shi wanda ya kawo dole ya biya kuɗin wannan abin da tela ya rantse ina fata an gane wa yujuzu ainan so wal ujratu shi ladan aikin mai sana'a kamar kudin dinki ko kudin kila ko kudin rini ko kudin saka kasamani kamar farin kudi ne ka gane ai in aka sai a saman ba a laƙadu ba yawa a saman kamar abin sayarwa shi ne a saman ko in ka zo da hajarka wannan in kai ne a saman a wajenka shi da ya zo da wakensa ko gelansa ko farin kudinsa shi ne a saman a hannunsa a saman wal musulman to shi wannan cinikin da kuka yi shi ne matsayin a saman abinda za ka bashi wai zuzu aina yana halatta ka bashi farin kudi wa manfa'atan da abin amfani eh duka samanu ne eh mun taba yin magana da tsalha kafin ta zama wani aiki ya ce da Allah in mun gama shi yanzu in ba shi shinkafa kwano ɗaya ma. To ya halatta. Saboda in na tashi ba shi wata kila dubu biyu zan ba shi ko dubu uku. Kuma kuma ba kuma ba za ta saya masa shinkafa. Ni kuma lokaci ina da shinkafa da yawa na ga ba shinkafa kwano ɗaya ya fi mun sauki. Akan na ba shi dubu uku. Yawwa ka kowa shi ya samu sauki. To yana halatta a bada ailan falun kuɗi wa manfa'ata yana halatta a bada abin amfani. Wai da zamu bil fasadi qudratul misli ko qudratul misli qudratul misli ladan misalin aikin da mai aiki yayi yalzamu yana lazamtar mai kawo aiki bil fasadi da bacin wannan abu ai ai ba shi ya bata ba ka kawo abu za a sana'anta dama lokal ne a rufe a shago waje zafin shago kawai sai lalace eh to inda ya dinka ko ya saka ko ya kera baka zo ka karɓa ba abin ya ɓaci to za ka biya shi ladan aikin eh a to dama tun da bai yi baka ba kera ai ba abin da zai shiga wani to alhamdulillah wa juzu ijaratul khadim wa zi'ri bi da'amihi wa kitwatihi sai ne to hamziya shafi na nawa shafi na goma sha nawa shafi na goma sha shida kai ina za mu tashi لو جهدنا جهودكم لاستوينا أوللهك بالضلال استواء ما لكم إكوة الكتاب أناسا ليس يرآ للهك منكم إخاء يحسد الأول الأكير وماذا لكذا المهدسون والقدماء لو جهدنا جهودكم ya ku Yahudu da Nasara, da mu ma za mu yi jayayya mu yi inkari irin inkarinku, Nasara da kuka yi wa Yahudu da kuka yi wa annabi Isa da Nasara, kuka ce ku annabi Musa kuka sani a matsayin wa, a matsayin annabi, a taura kuka sani a matsayin littafin Allah, da kwaida da annabi Isa a matsayin annabi ba kawai da linjila a matsayin littafin Allah ba, to da mu ma mun yi wannan jayayya ko inkari irin wannan inkarin naku lastawai na da mun daidaita da ku, da mu mun zama kafirai. E shi ne istiwa'i, da mun zama daidai da ku wajen kafirci. tunda amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi manzon Allah amana rasulu yayi imani ko wal mu'minuna suma amana sun yi imani ko bima unzila ilayhi da abinda aka saukar manzon Allah ko min rabbihi daga ubangijinsa kullun amana billahi kowanne manzo da mu'minai sun yi amanna da Allah wa kutubihi wa rusulihi muka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu yi imani da wani annabi mu kafirce wani alayhi mu mu'mine ba ma yi to da mu ma za mu koyi da ku banu Isra'ila ahlul kitabi mu ce to tunda ku ku nasara Yahudawa sun ƙaryata ku ƙabilar ku ne annabinku na farko annabi Musa ɗaya ne aka aiko annabi Isa a cikinku wasu daga cikin Yahuda suka kafirce masa suka bai ba su yadda ba ba za su bi shi ba to da mu ma sai mu ce ba mu yadda da ku da naku littafin da annabin ba da muka in muka yi wannan kuma lasaura da mun daidaita da ku mu ma mu zama kafirai irin ku eh mana a'a ba lamu kasar da wacce da ta farkon da ta biyu wancan ta farko lamu sharɗi ce lau da hadina wannan ta bi kuma jawabu sharɗi ne lau da hadina zuhudakum sharaɗi ne da za mu yi inkari irin inkarinku jawabu shi da lafsawaina da mun daidaita da ku cikin kafirci sai sai a wa lil haqqi bid dalalin siwa'u a wa shin wai istiwa'u akwai daidaito lil haƙi da gaskiya duk dalali tare da bata ka taɓa ganin inda gaskiya ta daidai da bata mu masu gaskiya ne saboda haka ba za mu yi irin aikin ku mu kafircewa annabin ku Isa ba don ku kun kafircewa annabin mu Muhammadu ku Nasara to mu ba za mu yi irin naku mu kafircewa annabin ku Isa ba dan in muka yi haka mun zama daidai da ku kuma shi da burin ku waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a abinda suke buri kuma ku zama kafirai kamar da suka kafirta sai su zama daidai to minki mun gano wayan ba za mu yi irin naku ba domin istiwa'u daidaituwa shine musawat fata ne a walil haqqi bidda istiwa wa ai nufin istifhamu a walil haqqi bidda lal istiwa'u shin akwai daidaito lil haqqi ga gaskiya bidda lal da bata istifhami ne inkari ai babu daidaito tsakanin gaskiya da bata malakum iki wata kitabi wai me ya same ku ne ya ku ƴan uwanmu na littafi kuna da awar Allah ya ba ku littafi mun yadda Allah ya ba ku littafin at-taura da injila mu ma kuma Allah ya ba mu alqur'ani mun zama ƴan uwan juna ta bangaren littafi kuna da littafi muna da littafi to me ya same ku ne ya ku ƴan uwanmu na littafi ba ku je ne wanda masu bautar gumaka da masu bautar rana da wanda ba sa kowane addini ba muna ganin ku ɗan uwanmu ne saboda akwai zancen Allah a hannunku to wai me ya same ku ne unasan kuka zama wasu irin mutane laysa yur'a ba a kiyaye ikawo ƴan uwantaka ta littafi lil haqqi ƴan uwantaka ta gaskiya minkum daga wajen in kuka tashi tun amanar mu gara ma mai bautar gunki gabar da kuke nuna mana gara ma wanda ba mu da ƴan uwantaka ta addini mu mun yadda muna sami ko ya ahalar kitabi mun yarda da littafinku da annabinku mu ma muna da littafi da annabinku da Allah ba zama ƴan uwa ba ku zo mana ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah la abuda illa Allah wala amma in mun kira ku da wannan in ban da zagi da yaki da zubar da jini da hada kai da kafirai masu bautar gumaka wanda ba su da alaka da littafi ku zo ku haɗu ku dinga tutar wannan wani irin ƴan uwa ta ku waɗanne irin unasan mutane ne laisa yur'a ba a iya kiyaye ikaw yan uwantaka lil haƙi ta gaskiya mulkum daga wajen ku ku waɗanne irin mutane imam musiri yana musu tahaddi ya hasudul awwalul akira daga cikin mummunan aikinsu al'awwalu na farkon su ne yahudawa ya hasudu suna yin hasada al'akira na ƙarshen su ne nasara dukkansu kuma jininsu ɗaya duk yahudawa ne banu isra'ila ahlul kitabi amma na farkon suna hasada ga na ƙarshe don me aka aiko musu annabi isa da linjila a bar musu a taurasu bala tsohuwa da annabi isa annabi musa sai zama na farkon yahudu suna hasada ga na ƙarshen nasara wa ma zala kaza da suna wal ma'u wa ma zala kaza din ai haka za ba su gushe ba fa albuhu da sunan nan na farko su ne albahasudun wanda ake musu hasada ba na farkon ba halallu su ne nasara walƙu da ma'u da daɗaɗɗun tsofaffi su ne yahudu wa ma za ba su kuce ba kaza haka nan cikin wannan hasada kowa yana yi wa ɗanwansa hasada to alhamdulillah sai ne a tajul jami'ulil usul shafi na nawa shafi na ɗari da a tajul jami'ulil usul shafi ɗari da saba'in da shida na za mu tashi an abi hurairata radiyallahu anhu an rauta daga sirna abu huraira Allah kala masa yadda anin nabi shi kuma ya rauta daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah ya ce man salla salatan duk wanda ya sallaci sallah yana nufin sallar farilla nan da qara fiha bi ummil kitabi ko bi ummil qur'ani bai yi karatu a cikin sallar nan da fatiha ba ta hiya kidajun wannan sallar tasa tauyayya ce ai naqisatun wa fasida shine kidajun sallar nan tauyayya ce bata cika ba salasan sai da ya faɗi haka zo ku fahiya kidajun fahiya kidajun fahiya kidajun gairu tamamin ba cikakkiya ba ce wakila li abi huraira sai tabi'ai suka tambaye Abu Hurairah lokacin da ya karantar da su wannan hadisi aka ce masa inna nakunu wara al-imam to ai mu wani lokaci muna zamantowa a bayan liman mu ma mu ne liman ne yake karatu shi kadai kuma gashi manzo Allah ya ce duk wanda ya sallah bai karatu da Fatiha ba sallar tauyayya sai bata cika ba faqala ko abu hurera a fikihunsa da fahimtarsa sai ya ce ikira biha ka yi karatu da ita fatiyar amma fi nafsuka a cikin zuciyarka ma'ana idan lokacin da liman yana karatu a asirce ne to kai ma ka karanta ta a asirce amma ba ba ka dama liman yana karatu a bayyana kai ma kai karatu a bayyana wai da an ce wanda bai karanta fata ba ba yi da sallah yace fa inni sami'tu rasulullah domin ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa ke kasam su fara ta bayni wa bayna abdi ni sufaini Allah ce na raba sallah tsakani na da bawa na lisfaini gida biyu as-salatu annabi ya ce fatiha daga cikin sunayensa ne as-salatu kasamtu salatan nan yace al-muradu biha al-fatihata lima ya ci kamar da zai zo kamar na qur'anu kamar da Allah sake al-qur'ani ma ala salaa shi ma ce masa sallah fi qawli ta'ala cikin banda Allah da yace wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana majhuda kaga sallah ake ne amma an kira ta qur'an al-fajr ai salatul fajr sallar asuba inna qur'an al-fajr lalle sallar asuba kana mashhuda abin halartowar mala'iku ne. To haka nan ita ma fatiha ana sakin kalmar asala. To a nan, ƙira'ar mutawar shugaban da kwanaki muka yi bayani, a nan ne take da tasiri. Domin Allah ya faɗa a hadisul ƙudusi, na raba fatiha tsakanina da bawa nisfai gida biyu. Wani abdi ma sa'ala. kuma na ba bawa na duk abin da ya roƙa a cikin fatiyar. Fai za ƙala al'abdu idan ba wace alhamdulillahi rabbil alamin ka ganin da ce fai za ƙala al'abdu bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nan ya nuna maka bismillah ba ta cikin fatiya sabanin ƙira'ar hamsu ko saboda wannan hadisi idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hamidani abdi bawana ya gode min wannan na Allah ne daga cikin abin da ya raba tsakaninsa da bawansa wa idza qala ar-rahmanir rahim idan ba wace ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo da kirari gare ni wa idza qala in yace maliki yawmiddin qala Allah ya ce majadani abdi bawana ya girmama ni ba an samu aya uku ba wa qala marratan a wani shudi kuma Allah yana cewa fawwaba ilayya abdi bawa na ya miƙa lamarin sa gare ni ya san ni ne na mallaki duniya da lahira fa idza qala yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kaga anan a kira'ar ita ce aya ta tsakiya ta hudu ko to qala Allah da ce haza bayni wa bayna abdi wannan ayar na raba ta biyu tsakanina da bawa tun da bakwai ne bakwai kwa ba za su rabu ga mutum biyu ba sai an raba ɗaya biyu an ba wancan uku da rabi wancan a bashi uku da rabi to tun da an zo ta tsakiya Allah ya mallaki ukun farko an zo ta tsakiya iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu Allah zai ce ha za bai biyo bai na abu wannan aya za mu raba ta biyu ni da bawana wani abdi ma sa'ala ka gane ai in yace iyaka na abudu wannan nawa ne in ya ce wa iyaka nan sa'in wannan na bawa na ne kuma zan ba shi duk abin da ya roƙa bai za ƙala in ya ce hidinar siraɗar mustaƙima siraɗar lazina namta alaihim gairin mabdudu alaihim wala dalil aya uku kenan na ƙarshe ƙala kowace Allah da ce ha zali abdi wannan na bawa na ne wani abdi ma sa'ala bawa na zan ba shi duk abin da ya roƙa kaga ana yana maka lissafin ayoyin fatiya daga alhamdulillah rabbil alamin ne ba daga basmala ba idan ka ce sura allazi la namta alaihim aya ne da ita ce za ta zama aya ta biyu daga idan sa ta mustaqima gairi mabdud alaihi wala dalil ita ce aya ta uku ta karshe bayan watan ta tsakiya da aka raba ta biyu rawahul khamsa marwayata biyar daga cikin sittu sahihin su suka rawaita wannan hadisi na Abu Huraira alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم salatan tamla'ul azala wal abada zamanan wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika ya wahidu ya ahad سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح ماذا؟